بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau litinin sha takwas ga watan rabi'un al'awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da takwas wanda ya je da talatin da ɗaya ga watan agust dubu biyu da ashirin da shida miladiya wani majalisi namu da muka saba muna karatu cikin wato littattafai na zaure darsan qur'ani da ilimin mukansa ni kan yau sha takwas ne ko sha takwas ne ko da masha Allah za mu yi tafsirul karim bin rahman fi tafsirin kalamin mannan na as-sa'idi za mu tashi usulawa da yawa ina ne za mu tashi na yi wannan ba da ce fasulun fasali wa kullu fi'ilin duk wani aiki a'azzamahu Allah wa rasuluhu wanda ubangiji ko Allah da ko manzansa suka girmama aikin suka ce lallai wannan aiki kamar wato sallan sallan zakatul fajr ya fi alkhairi ya fi alkhairi akan wato duk wani abin da ke cikin duniya akan duniya da abin da ke cikin ta kaga an kawo wani abu mai girma an alakanta shi da wannan aiki da aw madahahu ko yayi ba mai yin shi aw madaha fa'ilahu li ajali ko kuma yayi mai aikata wannan aikin saboda wannan aikin da aikata aw fariha lahu ko aka ce ubangiji yana farin ciki yana maraba maraba da masu irin wannan aikin aw habba ko kuma ya ce yana son masu kaza ubangiji yana son masu kyautatawa aw habba fa'ilahu ko ya ce yana son wanda yake ko yana son aikin afwan aw habba fa'ilahu ko ya ce yana son mai aikata wannan aikin aw radiya bihi ko ya ce ya yarda da shi an radiya an fa'ilihi ko yace ya jira ne aikata wannan aikin an wasafahu bi tayyib ko ya siffanta wannan aikin da cewa tsarkakakken aiki ne wannan wa huwa ila tayyib min alqawli misali aw albaraka ko kuma wato yace wani abu mai albarka ne aw alhasan ko kuma yace wani abu mai kyau ne aw nasabahu sababan li mahabbatihi ko kuma ya wato kawo shi ya koro shi a cikin qur'ani ya kafa shi ya sanya shi dalili da zai sa ya so mai yin aikin auli tawabihi ko kuma wato dalili ne da zai sa ya ba da lada na mai yin aiki da ajilan ko dai lada na gaggauce au ajilan ko wani lada wato na wanda za a yi jinkirinsa nan gaba za a same shi au na sabahu ko maza ko Allah ta'ala ya kawo aikin ya sanya shi sababan dalili ne da zikirihi da abdihi da zai ambaci bawansa yace duk wanda ya aiki kaza ubangiji zai ambace shi a wajen a wato wajensa awul shukrihi lahu ko kuma wato ubangiji ya ce duk wanda ya aiki kaza to ubangiji yana gode masa awul hidayatihi iyahu ko kuma duk ko ubangiji ya kawo wani aikin da a wato zai ce wato shi ubangiji shi ya shiryar da shi zuwa ga wannan aiki din awul irba'i fa'ilihi ko kuma wato ubangiji ya ce lallai zai yadda da wanda ya aikata wannan aikin duk wanda ya wannan aiki ubangiji zai bashi da wani tanadi tanadin da sai ya yarda da shi an wasu fa'ila ko bi tayyib ko ya wato ambaci wanda ya aikin da wato cewa mutum ne nagari mutum ne mai tsarki an wasu fa'ila bi annahu ma'ruf ko kuma yace wannan aikin aiki ne wato na gargaru aw nafal huzna wal khawfa an fa'ilihi ko kuma yace a mai yin kaza to la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ba za su bakin ciki ba ba za su yi tsoro ba an wa'adahu bil amni ko kuma yace akwai aminci tare da shi aw nasaba sababan li wilati ko ya sanya shi dalili ne da yasa ubangiji ya tunce shi ya so shi aw akbara an du'a rasul bi hasudihi ko kuma ya bada labari akan cewa wato annabawa sun yi addu'a wajen a samar da wannan abu shi kuma gashi ya samar da shi wannan aikin aw wasafahu bi kaunihi qurba ko ubangiji ya siffanta wannan aikin da cewa kusanci ne zuwa gare shi aw aksara bihi ko kuma ubangiji ya rantsa da shi aw muta'ili ko ya rade da mai aikin kal qasam bi khairil mujahidin kamar yadda ubangiji yayi wato ya rantse da da dawakai na masu jihadi wa ita wa ita da idan da suke tada kura suke suke sukuwa to wannan yana nuna cewa to yana son wannan abin kenan yana nuna kuma yana son wannan dawakan yawwa aw bahikar rabu jalla jalaluhu an fa'ili ko ubangiji aka ce yayi dariya ma wanda ya aikata aiki din to wannan yana cewa ya ina son ke ina son shi kenan aw ajiba bihi ko ajibahu aw ajiba aw ajabahu bihi ko ubangiji yayi mamakin wannan aikin amma hadisin hadisin Abu Razin Laqit ibn Amir ibn al-Muntafiq fa huwa dalilu ala mashru'iyyati to wannan dalili na akan cewa ya halatta ayi ya halatta wannan aikin ayi al-mushtaraka bain al-wujubi wal nadab ko dai ya zama za a tarayya ne tsakanin wajibi ko ko musahabi sai a dusa ran karina a gani amma duk wani aiki da yake da alaka da wannan abubuwan da malam ya zayyano a shari'a to wani na nuna maka cewa wannan aikin ko dai wajibi ne ko musahabi ko dai wajibi ne ko musahabi wannan abin da ya faɗa na farko kamar abdahik da kuma al'ajab ya zo a hadisi ne na abu razin laqit wasu na cewa laqit ibn sabira wasu na cewa laqit ibn amir ibn al-muntafiq ba magana fi inganci mutum mutane daban-daban a tirmidhi ya ce mutane mutum ɗaya ne to a cikin shi ne aka ce ubangiji yana yin dariya ma wanda suke suke suke zuwa wajata suna sun wato hannun sun nemi su cire tsammani to shi kaga zuwa wajen nan nasa ya zama kamar ibada kenan ubangiji yana son a zo wajen sa suna kamar cire tsammanin cewa ba za su samu ruwa ba ko ba za a kawo musu warakan abin da suke nema ba sai kuma ubangiji a shirga ma warakan nan na kusa da su shi yasa ran ya kawo mana wanda ba shiga wannan muka shiga wannan ba sai mun dire abinda za ka ɗauka kawai kada zaune da ubangiji yake so shi ne komawa da ya zuwa gare shi da kuma dogaro da ya da ubangiji kawo shi ta yi da wannan ba yana ba wannan kuskuren da ya ba yanzu ko su ma hadisin abu razid da suka zo da suka zo sun ce tsammani a ce tsammani ba ce maka shi ne ubangiji yake so ba shi abin da yake so shi ne komawa da suka wajen ubangiji shi ma yanzu da ya zo kawai ayar ya sallama ya sakankance cewa ba mu iya kawo mishi agaji sai ubangiji da wanda kaga shi ma wannan ubangiji yana son shi yana son wani aikin amma cewa kuma ya yi kuskure ya faɗi cewa Allahumma kai ne ubangiji na ni ne ni ne ba wato kai ne bawa na ni ne ubangijinka wannan kaga wato dariya da ya masa ya mishi dariya saboda bukatar sa kuskure kuma wannan kuma ubangiji ya yi shi shi ma duk wannan duk wannan yana zaka dauki bangaren ubudiyanci kar ka ɗauki ɓangaren wani kuskure da aka yi a wanda da yake da alaƙa da shi sai fasulun ba shiga wani alaƙa ta a yi muka shiga magana ce mai tsawo ƙwarar ce fasulun fasali wa kullu fi'ilin duk wani aiki falama shari'u tarkahu mai shari'a ya nemi abin shi mai shari'a harshen malamai musamman na usul suna nufin manzo Allah galibi ta ce a shari'u suna nufin zasu alaihi salatu wassalam to amma malamai sun gyara suka ce a shari'u wasali shari'a lakum min ad-dini a shari'u wallah jalla jalaluhu sai dai shi manzo Allah zama a shari' min haythu at-tabligh ko al-iblagh to amma in an fara tajawuzan wannan babu laifi tunda da ba shari'an Muhammadu Rasulullah yana haɗe da la ilaha illallah wa saboda ta hanyar shi ne ake samu wannan haƙƙi ne mushtarak wanda ana sanin ubangiji ne ta hanyar shi ya kadansa da ya aiko haka idan a ce a shari'u wannan babu laifi sabanin wanda ya ce shi ya yana ƙyaƙyamin kalma wa kullu fi'lin talaba shari'u tarkahu aw dhamma fa'ilahu ko ya zargi ne ya aikata shi aw aba alaihi ko ya aibata shi aw ba qata fa'ilahu ko ya ce baya son yi ya tsane shi aw la'anahu ko ya la'ance shi aw nafa mahabbatahu iyyahu ko ya kore soyayyan da yake da shi gare shi ya ce baya son shi aw mahabbata fa'ilihi ko ya ce wato baya son ya aikin aw na farra babihi ko ya kore yardan shi da yayi da wannan mutumin aw riba an fa'ili ko ko ya kore yardan shi da wannan aikin aw riba an fa'ili ko ya kore yardan shi daga wanda ya aikin aw shabaha fa'ilahu bil baha'imi ko ya ce ya aikata wannan kaman dabba aw shayatin ko ya ce kaman shaidan aw ja'alahu mani'an min al-huda ko ya sanya wannan katanga da za ta katange shi daga shari'a in ya aikata aw wasafahu bisu'in ko ya siffanta shi da siffa mummunan siffa au karaha ko kuma wato ya siffanta shi da siffa na wanda ake kyanke masa ake kinsa yace baya son aikin a wusta adal anbiya umin ko aka samu annabawansa suna neman tsari daga wannan aikin au abghabuhu ko kuma annabawa aka ce sun ci tsare wannan aikin su ba au da ana sababan lilafil falahi ko kuma mai shari'a ta sanya wannan aikin dalili zai kore maka rabauta au da azabin ajilin au ajilin ko kuma dalilin yadda zai wato kawo azaba a gaggauta ko kuma a jinkirce aw da zammin ko kuma ya zo ya zarge shi aikin kenan aw laumin ko kuma lidan ya hushe aw laumin ko ya zarga aw dalala ko ya ce wannan bata ce aikin aw ma'asiya ko ya ce wannan sabon Allah ne aikin aw wasafahu bi khubtin ko ya siffanta shi da wato dattini aw rijisin ko kuma dauda ne aw najisin ko najasa ne aw li kaunihi fisqan ko ya ce wannan fasikanci ne aw isman ko ya ce wannan laifi ne aw sababan li ismin ko dalilin zai kai ka zuwa ga laifi aw rijisan ko dalilin zai kai ka zuwa ga dauda aw la'anin ko kuma wato dalilin zai kai ka zuwa ga la'anin ubangiji aw ghamamin ko dalilin zai kai ka zuwa ga fushin ubangiji aw zawali ni'ma ko dalilin zai musan maka da ni'ima baki daya aw qululin niqma ko kuma dalilin zai sa azaba ala saukan muku aw haddin min al-hududi ko aka alakanta wani haddi daga cikin hadduda akan wannan aikin aw kaswa ko aka ce duk mai yin wannan aikin aikin da zai yana kawo kishin zuciya aw khiziyin ko kuma wato akwai taɗewa da kaskanci ga duk wanda ya aiki ya fita wannan aikin a wata hanyar nafsin ko kuma aka ce wannan aikin zai sanya zai dabai zai ce ran mutum zai wato shine kullu nafsin ma kasabat rahina wato mahbusun marhun zai zama dabai wato wannan aikin zai dabai zai ce shi ya rike bawa ya wato kamar ɗaure shi ya ki zuwa ko'ina a wani adawatin lafi ko kuma aka ce ubangiji yana adawa yana adawa da wannan aikin abu harabati ko yana yaƙi da wannan aikin awal sai za a bi ko ubangiji ce duk wanda ya aikin nan kamar yana masa izgilanci ne a wasu kunufi ko yana masa ba'a ne aw da ala musababan lin nisyanihi li fa'ili ko dalilin da ya zai da ya sanya ubangiji zai manta wanda ya aikata wannan aikin aw wasafa nafsahu bis sabri alayhi ko kuma ubangiji ya siffanta kanshi ce ya siffanta kansa cewa yana haƙuri da wannan wanda yake aikin ne yana haƙuri da shi wato akwai ranar da zai kama shi kenan awal hilmi anhu ko kuma yana kauda kai ne gabarin sa aw safh ko yana masa afuwa ne aw da ila tawbati min ko ya ce aje a tuba aw wasafa fa'ilahu bi khawfin ko ya wato ambaci wanda ya aikata wannan aikin bi khawfin cewa shi mutum banza ne a wakilin ƙarin ko matsakancin Allah ne aw da sabahu ila shaytani ko ya dangana shi zuwa ga shaytan wata zinihi ko zuwa ga kawamin shaidan aw tawalli shaytani li fa'ili ko yace duk wanda ya aikin wannan yayi wannan aikin to shaidan ne ya talabe da shi ko ya jibince shi aw wasafahu bi sifatin zammin ko ya sifanta shi da sifa na kushe misal kaunihi zulman aw baghyan ko yace wannan aiki ake na zalunci aw udwana ko aiki ne na udwani aw ithman ko aiki ne na laifi aw tabara al-anbiya minhu ko annabawa suka ce mun yi baran-baran da ba sun irin wannan aikin aw min fa'ili daga wannan aikin afwan aw min fa'ili ko daga wanda ya aikata aikin aw shakau illahi min fa'ili ko suka kai ƙara zuwa wurin Allah ƙara wanda ya aikata wannan aikin Allah kyauta kamar wanda suka bar Qur'ani a ce a ce manzo Allah zai ce ya inna qawmi takhadu hadha al-Qur'ana mahjura dan ya kai ƙara ka ga ina da abun abun abun ba ta ai aw jaharu fa'ilahu ko kuma wato bil adawa ko annabawa suka fito na fito da wanda ke wannan aikin da adawa a wani sabab sababan li haibata ta'ili ko ya sanya aikin dalilin da ya sa wato shi wannan ya wannan aiki tabi a ajila ko a gaggauta tabewar nasa aw ajila ko kuma a dikirce aw rattaba alaihi shirman aljanna ko kuma ubangiji ya ce duk wanda ya wannan aiki ya haranta shi aljanna aw wasa fa'iluhu bi annahu aduwwun lillahi ko ya siffanta me yin wannan aiki ya ce makiyin Allah ne aw Allahu aduhu ko kuma Allah shi wakiyinsa ne aw alana fa'iluhu bi harbin min Allah wa rasulihi ko ubangiji ya shelanta mishi yaki daga wajen Allah da manzansa aw hamala aw hamala aw hamala fa'iluhu isma ghairihi aw hamala fa'iluhu isma ghairihi ko kuma wato aka aka sanya masa laifin waninsa laifin waninsa da ya bakar ubangiji ya hammala masa ya mishi lafcin wannan laifi din kamar misali ya hamilu auzarahum كان في يوم القيامة الذين يضللهم بغير علم فهذا أن حمل مسا أن سنجا مسا أن سنجا مسا واللي فيه له أو قيل فيه كو أبتي لا ينبغي هذا ولا بلاتي با أو لا يصلح كو ولا تنبي بإن دنت بكو ياكا أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه كو عند أكا تنبيع أبو sai ubangiji ce to ku kiyaye ubangiji daga wannan ku kiyaye shi aw amara bi fi'lin yubadu ko ya ba yace ayi wani aiki da yake kishinta wannan aikin aw hajara fa'ilahu ko ya aka ce a kaurace ma wanda yayi wannan aikin aw tala'ana fa'ilahi fil akhirah ko kuma aka ce in aje lahira wanda suka wannan aikin za su yi mula'ana za su yi tsiniya tsakanin su aw tadarra ba'dhum min ba'd ko aka ce za su za su baran bara in aje lahira tsakanin su aw wasafa fa'iluhu bid dalala ko ya siffata wanda ya aikin da bata aw annahu laysa min Allah fi shay'in ko kuma cewa ba ya da komai a wajen ubangiji ba ya da wata martaba annahu laysa min rasuli wa ashabi ko aka ce ba ya cikin manzo Allah ko ba ya cikin sahabbansa aw qarana bi muharramin ko kuma aka gwama shi da wani aiki na haramu zahirin kuma aiki na haramu a bayyane yake zahiru tahrimi fil hukmi wal khabar anhu ma bi khabarin wahid aka zo sai aka hada su waje guda aka bada labari makodi daya labari daya wannan shine malamin suke kira malamin usul fi kira jiratul jiratul qirani jiratul qirani wani lokaci idan aka rasa ya za a yi wancan a ga hukuncin sa a rasa ya za a yi wannan me hukuncin sa to sai a duba a gani ubangiji ya taba ambatan shi tare da wani abin da ke haramun ne a fili in ubangiji ya taba ya taba ambato shi a ambato na haramun tare da haramun abubuwa da suke haramun sai ake to jiratu iqtiranin ko jiratu qiranin ya kadi annahu aidan muharram an fahimta an fahimta ko a auda ala tinabahu sabab lil falahi ko ya sanya ce yace duk wanda ya nita ce wannan aikin to zai gada mashi rabauta auda ala sabab li iqai al adawati wal baghdha bain al muslimin ko yace duk kuka yi wannan aikin to zai haifar muku da adawa da kijin tsakanin musulmai aw qila li fa'ili ko aka ce ma wanda ya yi wannan aikin hal anta mudahin ba za ka hannu ba auna hal an biya wa an du'a lil fa'ili ko aka ai hana annabawa su addu'a ga wanda ya wannan aikin wala salli ala ahadin minhum mata abada aw rataba alayhi ib'ada ib'adan aw tard aw rataba alayhi ib'adan aw tard ko kuma wato ubangiji yace ya rafa duk wanda ya jeranta wato aw rataba alayhi ib'adan aw tard ko wato nesantawa ko aka ce an kore mutum daga rahamar ubangiji ya zama ya gido akan wannan aikin aka ce duk wanda ya wannan aikin to zai ga wannan sakamakon aw lafzatu qutila man fa'alahu to aka ce duk wanda yau da aikin ya halakar da kansa an kashe su aw qatala Allah man fa'alahu ko Allah ya yaƙe ya da wanda yayi wannan aikin aw akbar anna fa'ila la yukallimuhu Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhi wa la yuzakkihi to aka ce wanda yayi wannan aikin ubangiji ba zai masa magana ba ba zai kalle shi ba ba kuma zai tsarkake shi ba aw anna Allah la yuslihu amalahu ko ubangiji ba zai inganta da aikinsa ba wala ya hadi kai da ko ubangiji ba zai shiyar da kaidinsa ba a ana fa'ila la yuflihu ko aka ce wanda yawan da aikin ba zai rabauta ba wala yakunu yawmal qiyamah min shuhada ko ya zama daga cikin shahidai na tashin kiyama ba wala min shufa'i ko daga cikin masu ceto aw anna Allah ya gharu min fi'li ko ubangiji aka ce wannan aikin ubangiji yana kishin a aikin baya son a aikin aw na ba ala wajhi al-mafsadati fihi ko kuma ya faɗi makwatan fuska na banna na wannan aiki dake cikin wannan aikin aw akhbara annahu la yaqbalu min fa'ili sifan wala adla ko yace ba zai karba ba daga wanda yawan da aikin wani abu zai kautar da wannan fushin ubangijin ko wani fansa da zai kawo aw akbara anna fa'ilahu anna man fa'alahu ko ya bada labarin cewa duk wanda yayi wannan aikin qayyaba lahu shaytan ubangiji zai huwace zai huwace shaytan gare shi fa huwa lahu qarin sai zama abokin sa gwamin sa zuman sa aw ja'ala al-fi'l sababan li izagati Allah qalb fa'ili ko kuma wato ya sanya aikin dalilin zai sa ubangiji ya kautar da zuciyar mai yin sa aw sarafahu aw sarfihi an ayati ko ubangiji ya kautar da shi daga ayoyinsa wa fahmi ala'ihi da kuma fahimtar ni'imominsa aw su'alillahi subhanahu an illatil fi'l ko kuma ubangiji ya dinga tambayar mai aikata aikin me yasa ya aikata aikin din lima fa'ala me yasa ka aikata ma man aka an tasada me hana ka sujada lima taqulu ma la taf'alu ma lam yaqtarin bihi jawab min al-mas'ul mutakar dai da yace lima lima din bai hada shi da wani wato amsa na abin da aka tambaya din ba kawai aka ce me yasa sai aka shiru fa idan qarna bi jawabi kana bi hasabi jawabi bi hasabi jawabi in aka hada shi da wani amsa to ya zai zama gwargwadon sa gwargwadon amsar sa amma ya zama an ta kawo kowa wannan tambayar me yasa kuka kaza me yasa kai kaza fa hadha wada'ahu to wannan da ire-iren sa yadullu ala al-man'i min al-fi'l ya nuna cewa wannan aikin an hana shi ne baki da wa dilalatu kuma dilalata ala at-tahrimi zuwa ga haramci aqrad ya fi zama mutsarik ya fi mutsarik shine wanda duk inda ka samu abu za ka samu abu duk inda ka samu wannan za ka samu haramci duk inda ka samu haramci za ka same shi shine mutsarik afrat ya fi wato zama kaman wanda yake bibitan hukuncin haramci din min jilati ya alamu da karaha akan ka ce wai kawai yana nuni ne zuwa ga wato karaha wa amma lafatu yakrahu yakrahu Allah wa rasuluhu aw makruhin fa aktharu ma yusta'malu fil muharram haka zalika fadin ubangiji ko lafazin ubangiji baya san kaza mazala baya san kaza ko kaza makaruh ne wannan makaruh hali fa aktharu ma yusta'mal fil muharram wannan shi ma galibi inda shari'a ne ana amfani da shi ne wajen haramun to qad yasta'malu fi karahati tanzihi amma ana iya samu kuma kaza ana amfani da shi wajen karahati tanzihi karaha tanzihiyya amma dai wannan shine shi da asali asali shine duk waɗannan abubuwan da ya zayyano mana da dalili da aka ce abin muharram ne ba a so ko ba dalili ne ba ka ce ba a dalili da yake nuna ba kabirun ne min kaza ilal zunub Allah ya kyauta to sai Allah ya kawo kuma ba ba da sa zai yawa buru shi na'am an samu wani ɗan aiki a ta wannan ko ne an sarda misalan a kan haka an samu an yi ko kuma a galibi dai sai dai wanda za ka gani yan malamai sun ta yi mishi ta'alikat da sauransu ba wanda dai yanzu za ga alfawaid malam na karantawa da irin wanda za ka ga ka same shi amma dai ban sani ba ko akwai wani wanda ya- ya shiga ciki ya ce zai mishi wani sharhi irin wanda ma'ana duk ko ka gaba kawo misali ta Eh, ba- ba- ban ban- ban san wannan ba gaskiya Eh, a hashiya na na samu ai wannan hashiya ka kamar raful balad shi ma har yanzu ban san eh akwai wani sharhi da na taba gani amma za ga galibi sai dai ka ga dan ta'alikat a kasa ko kuma ga hashiya mai girma amma da sharhi ba da shar ba da kusan babu har yanzu ana bukatar a yi sharhin rafa'ul bala ba kuma saboda ba saboda wahala ne ta labi ne wahala kana ganin ta to da ibn miya kusan tajriban sa ne ya faɗa a cikin littafin kusan wato sakamakon abin da jima ne yana karatu shine kawai ringa zubo su a ciki saboda haka to irin wannan wani lokaci yana da wahalan gaske ka ka ka ka ka ka ka karamin ɗalibi ce zai shiga ko kuma wanda bai shiga cikin akaliyar malamin ba sai al-itiqad fi ulum al-Qur'an Allah ta'ala al-Qur'an shi ma lawa al-Qur'an bayan al-haqq wal batil Allah zan kusan tajriba tajriba shi dinga fada wala amma yau da fade shi ko nasi ba zai kawo ya cika sosai ba kamar yadda saba yi a baya tajriba ce so wani abin to kuma irin wannan kuma malamai sun fi so sai dai kuma irin wani kasafai na karshe karshe wanda galibi a cikin halin kunci aka aka rubuta to wajen wajen wato mutum ya ɗaya kuskuren nasi an fi samu amma ta ilimin mai zurfi ko an samu a wannan ibn taymiya abul ta masa na farko saboda lokacin da yayi ne yana cikin garjin sa to anan ne zaka ga wato hakikan yanda zaka ga malamai suna faɗan cewa yanda haddasa ke da hadda kuma yake kawo abubuwa ce bukhari muslim waye ya ya faɗa wannan a cikin islam akwai wani akwai wani a da kashe al'amari lokacin da yake cikin takura da sauransu dole littafin ya matsu zai yi haka ne ke rubutawa to an samu ko zafi ilimi a ciki da ba kuma anan ne kuma za a ce in tana ya kusuri a wajen kaza wajen kaza sai yake kusuri saboda yanayi ya ya tsani inda ya tsinci kansa to al-itqan fi ulum al-quran muna magana a nau'in tarikh ko ma'rifatun nahari wal layli inda ake sanin wato abinda ubangiji ya saukar da rana ko da daddare shine yake ce mana galibin qur'ani ta sauka ne da rana saboda haka to in ka tsaye da daren to ragowar duka ce na rana ne da kawai ba sai kawo Allah kanka ba yace wa min ha daga ciki awakar ali imran kashi kashin sura ali imran akhadhu ibn hibban ibn hibban ya ruwaito ya fitar fi sahihi a cikin sahihin sa wa ibn munzir ibn munzir wa ibn mardawi da ibn mardawi tafsir ibn munzir har yanzu ba ya sai na ba cikakke ne ba ana samun wasu bangarori to amma za a ga galibi in ka je kalmar darul mansur zaka ga a siyu yana yawan kawo shi kawo maganganun shi da ruwayoyinsa ibn mardawahi kuma kana duba yawan kana yawan duba tafsirin ibn kathir zaka gan shi kusan ya kawo da maganganun sa da kitabi tafsirin da hayyan ake bukatan gaskiya a same shi cikakke saboda akwai ruwayoyi a ciki ibn mardawahi wa ibn abi dunya da ibn abi dunya fi kitab tafakkur sun rawaito an aisha daga an aisha daga aisha anna bilal atan nabiyya bilal ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yu'dhinahu li salati subh yana yana yana shirin ta mishi sallar asuba فوجده يبكي sai same shi yana kuka فقال يا رسول الله sai ce ya manzo Allah ma yabki ka me yasa kake kuka قال وما منعني ان ابكي me ko jahara da in kuka وقد انزل علي هذه الليله الحال الدرن انا aka saukar min inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la yatad'u al-albab al-aya to shine sai sai sai umma qala sai ce wailun ce tabewa da azaba ko kuma da banuwa ya tabbata liman qara'aha ga wanda ya kanta wannan aya wala mutafakkar da yi tuntuntuni ba da yi tuntuntuni ba wannan isnadin sa isnadi ne wanda yake isnadin su ibnu hibban akwai abu janab al-kalbi ah, yahya ibn abi hayya al-kalbi da'if ne cikin isnadin abi ibn abi dunya a wasu daga cikin mahajikun sun ce sinadin sinadi ne wanda yake rijalin fiqat to wataƙila in ka an haɗa zai zama ya fa'idantar da wato dalili kusan na ce mu galibi tafsiri tafsiri galibi a wajen tabbatar da ruwaya ta tafsiri sai a nan ne ake fahimta ake gane ma wanda yake ya yana ihkamu sina'a hadithiyya galibi sai an sai ka iya wato tabbatar da kowa matu'iyya dole ka samar da wannan da wannan da wannan ka hada su sai zama hujja amma da za ka ɗauki guda ɗaya zai zama za ka ga akwai ɗan rauni tare da shi to kan cewa akwai rauni wani bai zama wani da za ka kawar da tabo da shi baki ɗaya ba sai ka duba sauran kara idan kabul sai a karba sharadi na karban tafsiri bai kai sharadin ruwaya ba sharadi na karban tafsiri da karban sira wal mazazi bai kai sharadin ruwaya wajen ahkam ba wajen ahkam dole a wani lokaci kaga an matsa sai an sai ya zama duka fiqatu ne udulun ne suka ruwaito shi kuma tafsiri wani lokaci ana tsayawa ne in wannan ya faɗa sai a ga wannan ya faɗa yadda sai a haɗa galibi wato a nan ake sani ake fahimtar suna a hadisiya sosai wa min ha daga ciki a kafin Allah ta'ala wallahu ya asimuka minan nas ubangiji tsare zai katange ka daga mutane daga sharrin mutane akhraj at-tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito wal hakim da hakim laysa buri an aisha daga aisha qala tace kana nabi yuqras bazala ya kasance in an je wajen yaki ana yin ana yin masa gadi suna yi masa gadi su sahabbai wani lokaci masa kubba ba sai masa wani wani tanti da zai shiga hatta nazarat har sai da wannan ayat ta kawo Allahu ya'simuka minan nas fa akhraja ra'sahu min al-qubba sai ya fito daga wannan inda aka masa wato tanti din fa qala tace ayyuhan nas ya ku mutane in sarifu ku juya ku ku ku daina fare ku daina zagaye ni fa kada asama lillah ubangiji ya riga ya kare ubangiji ya kare kaga wannan yana girman imaninsa da manzo Allah ta'ala tunda aka ce wai za a kare shi shike da shi ya yarda bi tsaya yana wani tantawa bai ce ku je abu sallallahu alaihi wasallam اسناد الحاكم الذي ابو الاسيس اقوى الحارث ابن عبيد الكوفي اسناد الطبراني شيما وسو الحارث هنا cewa a cikin sa akwai al-fadl ibn muqtar ya da rauni duka dai suna da rauni to amma dai isa ce ta shahara ana faɗa kuma isnadin al-hakim yana da dan karfi al-hakim ibn ubayd saduq fi nafsihi al-fadl ibn muqtar shi wannan shi ba ihun diddan غاوان الطبراني شيء زم فلان زم فلان أخذ الطبراني عن عن عسمة عن عسمة ابن مالك الختمي قال كنا نعرس رسول الله بالليل حتى نزلت حتى أن آية تسمع فترك الحرس سيما زال يبر ولما سيدان يتي يتي شيء كنا بس يسمع شيء غريبة ومن هذا بتكي صوت الأنعام أخذ الطبراني الطبراني يا رويته وأبو عبيد أبو عبيد في فضائل فضائل القرآن انسى عن ابن عباس لك أبله ابن عباس قال كي نزل سورة الأنعام بمكة ليلا سورة الأنعام مكية كي كنت تكون بالدري حولها سبعون ألف ملك wato sun wannan a wannan ayan da aka kuma zalla sai da aka aka samu sun ma wannan ayan kawanya malaiku wajen dubu saba'in yaj'aruna bit tasbih suna daga murya da tasbihi suna yi ma ubangiji kabar bari suna masa tasbihi saboda za su kan magana wannan ayoyi na sunan al'ami wanda kuma kaga in kwadu wala ga tabbas ya cancanta ya cancanta saboda aya sunan al'ami aya ce wanda take ta jefa razani ta san gaske ga wanda ya tuntu tuni a kanta ni'imomi ake suna mana ubangiji ya fada wani lokaci wani lokaci ya gaya mana ni'imar da ya mana ya mana gori ya goranta mana wanda duk wanda ya kamata ya kwasa mishi zuciya to wataƙila shi ya sa su mala'iku suka rako wannan aya da tasbihi a isnadin isnadin Abu Umar al-Qasim ibn Sallam akwai Ali bin Zaid ibn Jud'an sanuku ne yahimu yana da dan rauni a cikin kuma isnadin Al-Tabarani akwai Mujahid to shi ma dai amma dai idan ka hada zai iya zama zai iya zama hujja sai mu tashi wa min hayatu salata
Ali bin Zaid bin Jud'an al-Basri wasu lokacin malamai sun sun sun sun suna hasana mashi hadisi wasu kuma suna ba a bashi amma bangaren rauni nasa yana da ƙarfi da ba da wannan tafsiri ne wataƙila ya zama an samu sassauci al'itkawar mene ne nami shaƙuliya yanzu ka kamar shi ba maganar goyon qur'ani ne goyon qur'ani kun ga wajen karɓar bayan qur'ani abinda ake dubawa shi ne in ka iya karatun da shi ba eh, kawai ka hada ce ka iya kuma ka iya bayarwa za a ga wani lokaci ana da sassauci wajen a ce wani wani sai dole ya zama wani wahad- mahaddaci sosai za a ga wani lokaci akwai wanda za a ga an masu ranar ne a bakon gashi suna rubutu qur'ani ko hafs a wajen hadisi alama hadisi jumhur malamai ma wasu rukuni shi baba baba shi wasu rukuni saboda sakaci da yake da shi wajen sama da sauransu a qur'ani dai shi ne ya iya sosai shi wani ga akwai dan bambanci malama hadisi na dan bambantawa wajen mu'amala da suke yi da abin da aka rubuto a kasar maganar manzo Allah da kuma abin da yake bangare na na tafsiri ko bangare na sira da magazi suka dan sassauta a a wannan bangaren الآن بيتنا هم سنة شدة كو وما ماتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرط مقدم الواو فيصلة وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاف تحصل وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعمله وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلة وآخيت بالنون وابش ستة ودولة وغير آبي وأخوه بيرس وابش ومهما أتت بيندا أتت كلمة أكسامي وتكلمة تازو kalma da yana daga yana nufin kalma daga cikin kalmatul armutsin wanda ya gaba kana wannan ramzi ramzi da yake maka idan suka zo min qablu aw ba'du wannan ya ce min qablu ya mushi damma saboda sakata an muta'alliqihi ma'anahu ai min qabla ramzi aw ba'du gabanin wannan alamar ko bayan wannan alamar fa kuntu kai ne karatu ka zama inda sharti ka tsaya ka tunano da shar'in da na gaya maka da na gaya maka na na ramzi kuma da ramzi ga ma'anarsa da kaza da kaza da kaza waqdi bil wawi kuma wato dai ka yi hukunci da duk wani wawun da in ka gani ka ce wannan wawun din ta zo ne faisala saboda ta rarrabe maka magana kaza wa kaza wa kaza wa kaza wawun wannan ta zo ne faisala Fa- faisala ba na fasula eh, tamizi ne sai ce wa ma kana za bi- za za di- za- za- za biddin da abin da ke da kishiya to fa ne bi biddihi ghaniyun to ni ga ambatan kishiyar ɗan kishiyar ghaniyun na wadatu ba zai sai na faɗa ba fazahin bizzaka'i kai wato kai ah, kai kirmitsi tseniya ka zama ka ka je ka ka haɗa kanka da zarangwana da fahimta da tafgula saboda ka zama mai falala kai ma ka zama cikin ayarin masu masu azkiya masu masu fahimta dan kakkace wai dole in na gaya maka wani abu to sai na gaya maka kishiyan shi duk abin da na gaya maka to yana da muƙabili yana da muƙabili ko dai على وجه الاضطراب ko ala waje alin ikas shi ne gashi zai gaya maka kamar din kamar na ce maka madda in ka ce maka kaza bi maddin ake karanta shi to me ki shi madda alqasru to kaga ba sai ya ce maka alqasru ba kenan ya ce maka kamar maddin to yana to ya ce maka to qasrun kuma akwai kishiyan shi kamar wa isbatin da isbat isbat tabbatar da wato a ce wani yana kan tashi yana tabbatar da kaza arafi kaza a karatun su kira'ansa to ka ko- kishiyan wannan shine akwai mai mai hazu kenan akwai hazu akwai sharewa wa ghaibin ko a ce wani ya kan tashi da damirul ghaiba to kishiyan shi kuma akwai damirul khibab kuma wa khifa ko wani ya kan tashi bi juri tashdidin to kishiyan shi kuma akwai tashdid wa jam'i ko an karanta da jam'i kishiyan shi kuma akwai ifrat watan wenin aka ce kaza munawwar aka karanta shi to kishin shi kuma akwai akwai wato al-mamnu'u min as-sarf wato an karanta shi da tasrifi a bila tasrifi afwa wa tahrikin ko kuma wato a ce wani ya ya ya ya mushi harka ya haraka shi to kishin shi kuma shine al-iskan wato ya daure shi kenan wa tahrikin umila wato haka zaka zaka aikinta da abin da na gaya maka a baya haka zaka aikinta shi ka dabbaka shi wa haifu jarar tahriku gaira muqayyad duk inda ka jira ce maka haraka ko hurrika kawai ban kawo haraka bi kaza ba da gaira ta qaid gaira muqayyad ban kawo maka wani qaidi ba huwa al-fathu to wannan haraka ina magana fataha ne wal iskanu kishiyan shi kuma shine iskani akahu wannan shine a aibiddahu shi yake kalubalantar sa manzila wajen wato bigire wajen matsayi to in ka ce in ya kawo maka sukuni in ya ce in ya ce maka wato harraka ko farrika to yin kishe shi kuma shi da al'iska ba sai ya faɗa maka ba shine wato bidduhu manzila aikin manzila to sai mu tsaya nan wannan daidai shi ma to fa bil'aks kuma duk in ka sami kuma al-qasru to haka akwai al-madd kenan da yadda ka sami alhalu akwai al-isbat da yadda ka sami al-iskat akwai al-fathu amma in ya ce maka hurrikan ya kama ya maka kaidi to zai maka kuma kaidi ne ce bi dam ko bi rafa ko wani abu irin wannan haka zai kawo maka amma in ya kawo in ya kawo shi mutlaqan ghayr muqayyad to wannan yana nan yana nan nuni maka zuwa ga fatha ne wannan usuli ne na malamai kusan malamai kafin ilimi yanzu shi kanshi sai mutum yadda iya karantawa za ka zo lokaci ko a amma ba ba waƙe ba wajen zube za ka zo lokaci suna faɗan cewa malamai sun yi saɓani a wannan matsalar na ukun shi da musahabi ne ko na ukun shi ne tafsir ta kaga shi ba sai sun gama magana sun gama magana uku yanzu yace malamai sun yi saɓani kan wannan matsalar na ukun shi ne rarraba magana ce ikhtalafa fihi al-ulama thalika huwa at-tafsir sai gaba to za sai ga maka akwai da shi haramun ne akwai da shi halal ne akwai da kuma tafsiri sai in kaza ne kaza ne in kaza ne ba kaza ne ba to wannan shine maganar malamai to kuma duk wanda baya fahimta waɗannan abubuwan kaga ba zai shi za a dai cewa fazahim bihi zaka fazahim bihi zaka li tahbuda to sai nuzhatu al-nuzhatu al-qulub taqdim al-quran da ibn uzais وابن عزير dan ta shafi nisha daya ya ce a kamir a cikin ƙur'ani shi ne uzama masu girma da a kamir da uzama duk masu ma'ana ɗaya ne al'ara to zan la'araku surun bin aljannati wa nar zanuwa ta tsakanin aljanna da wuta summiya bi zalika an kira wajen waje da tuzo لارتفاعه سبب وتفكس ياي دان بيسا سوسي وكل مرتفع من الارض اعراف دا ما دون ابن ديك ياي تدو تو انا كده شي اعراف واحدها عرف ومنه سمي عرف الديك عرفا لارتفاعه daga nan aka ce to zan zakara shi ma al'urf saboda wato tsawo da yayi tudu da yayi ويستعمل في الشرط والمجد a yare ana amfani da shi wajen nuna wato ɗaukakan abu da girmansa wa asul hotel mina amma asali dai wannan al'arab ana amfani da shi ne wajen gini wajen ganuwa da da aka gina sai a kalla sahaba tiqalan ta dauki wato girgije mai nauyi wanda akwai ruwa a ciki kenan ya'ani arrih yana nufin wato iska ai hamala tayin tayi dammu ta dauki makanta sahaban girgije tiqalan mai nauyi bil ma'i da ruwa yuqalu ana cewa aqalla fulanun li shay'a wani ya kallabi abu wasu kallabihi har wato ya ɗauki abun ya rike shi idan a faƙa idan ya iya ɗauka da ƙarfinsa wa hamar kuma ya goya shi wa fulani la yastaqillu bi hamli ko a ce wani ba zai iya ɗaukan abu ba kaza ba wato idan ba zai iya ɗauka ba wa inna ma sunnatul kizan qilala daga nan ne duk wasu gidauniyoyi da ake ɗauka alkizan jami'i na alkus alkus mutakhiya ko to shi ne wato kofi babba ita an kira wannan shi da qilal da ana tuqallu bil aidi saboda da hannu ake dauka shi ne aka aka fada ka ay tuhmalu fa yushrabu fiha ana dauka ana dauka a tallaba sannan sai a sha da su ala illa ala allah shi ne ni'amal lahi ta'ala shi ne wato ni'imar ubangiji wahidu a iliyun ko alan ko ilan wannan shi ne wato mufradinta asa shi ne wato ahzanu baƙin ciki arji'hu ai akhirhu wato ka jinkirtar da shi ka rike shi ai ihdisu ka rike shi wa akhir amrahu ka jinkirta al'amarin sa asifan nadama da baƙin ciki shine shadidul ghadabi tsanan baƙin ciki wal asif wal asif al hazin aidan shine wanda yake baƙin ciki a yakan zo da ma'anan fushi kuma yakan zo da ma'anan baƙin ciki akhlada ila al-ardi sai ya dawwama zuwa ga ƙasa ai itma anna ilaiha ya wato natsu zuwa ga kasa din wala zima ya lazimta kasa din ya ki tashi wata qawasa ya yi baya baya ya ki zuwa ya tashi je ya abinda zai zai fushe shi wa yuqalu fulanun mukhlid wato wani wato mukhlid ne wato tabbatacce ne ai ba ta shaidu wato idan wato bati'u shaybi bati'u shaybi haka ya kamata ya zama wato ya zama furfura ta yi ta yi jinkiri bata zo masa ba lafiya da shekaru amma da furfura ta zo masa ba sai a ce mukhlis kana hu taqata an an yashi ba kamar yayi baya baya gabarin wato furfura wata qa'ata sha'ruhu an al-bayadi kuma wato gashin sa yayi baya baya ga barin haske ga barin wato a sami furfura din fi lokacin da zai shaba fihi mubara'u a lokacin da duk alkusa sun sun sami furfura ayyana ma'anaha ayyuhina wato kamar wato an yi izdiwaji tsakanin kalmomi na guda biyu a wani lokacin kenan shine ayyana wa huwa su'alu an zamani shi ma ana za ana tambayar zamani ne mislu mata kamar mata wa iyana ana cewa kuma iyana bi kasal hamza lughatu sulaym wannan lugha ce ta sulaym larabawa haka hul farra haka farra yake kaito wa bi qira'a sulami iyana yub'atun wannan kuma shine qira'an da sulami ya karanta da shi ayyana mursalin sun kashe ayyana musaha التبيان التبيان لا إمام النووي ya ƙuri mu ɗan dawar ku baya kaɗan wajen wa'an zinnun zinnun wani sufi ne shi ma ma'ana cewa an zinnun ana rawaitowa daga zinnun rahimahullah ta'ala salatun min alamat al-ikhlas abubuwa guda uku na daga cikin alaman ikhlasin bawa na biyar ko istiwa'ul madahi wa dhammi min al-amma ya zama da yabo da kushe da magana za su masa mutuka ya tabbatar abin dan Allah yake yi kuma ya tabbatar ya yi daidai to daidai ne a wajensa shi ba daidai ne ba wato ba zai koma ya zama in an yi kushe masa ya zama baya jin daɗi ba wannan magana mutalakin ta haka za ta iya neman gyara ko shakka ba ba ya mutum yana son iya ba alkhairi ya an yaba masa magana ya kira wannan tilka adil bushar mu'min to amma a kar ya zama wannan shi dalilin da zai sanya ya ce wato kamar ya zama makasudin makasudin aikin in ya mai da shi nan makasudin aikin kaga to anan bai dace ba wannan anan ne zai magana dinin anan zai zama yana da ya da wata wa nisyanu ru'yatul a'mali fil a'mali shine da mutum ya ya manta da gangan ya fagarar da ganin fifikon aikinsa a cikin aiki na gargaru yana ganin aikinsa kamar ya kai aikin da ya kamata a dinga buga misali shine nisyanu ru'yatul a'mali shine nisyanu ru'yatul hadami a'malihi fi fil a'malil bir an fahimta ko shi ne siyasa mai fil amali ya manta ya daina ganin aikinsa girman aikinsa fil amali daga cikin ayyuka manya da ake kiddiga su ya ga cewa duk ganin ne ba kamana waqti ba'u thawab al a'mal fil akhirah da kuma wato a ladan ladan aikinsa ya zama yana neman su ne a lahira idan suna hukuntar da abin da ya samu ne a lahira shine yake anan yake bidan ladansa وعن الفضيل بن عياض يا بير الفضيل بن عياض قال ترك العمل لاجل الناس رياء متين يجي بدي ايكي الخير وسبب متاني وانا رياء ولا عمل لاجل الناس شرك كما متين يجي زي ايكي ده متاني وانا شركا تي والاخلاص اخلاصي كما ان يعافيك الله منه ما وبنجي كوتن ده كده شهاده وانا ابو ابو دابي وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال نظر الاكياس في تفسير الاخلاص نظر الاكياس wato masu hankali masu zarangwana masu zurfin tunani masu hankali sun bincike game da ikhlasi shine fi anan fi ai ba'ku falam yajidu ghayra hada sai mu sami ikhlasi ba kuwa bayan waɗannan ma'anoni da an faɗa maka an ta kuna harakatu ya zama motsin sa wata kuna da cak insa takewansa fi sirri a asir a asircansa wa alaniyati da kuma a bayyanansa lillahi ta'ala wahdahu ga Allah kadai yake yi la yuwazijuhu shay'un babu abin da yake wato garwayansa la nafsun ko dan ko dai dan ya samu wani ƙarin girma ga kansa shi nafsun ai la la ne za ta yi kenan wala hawa ko ko san wani abu da yake so yana son wani abu soyayya wala duniya ko wata duniya da yake bukata wa an sari radiyallahu anhu qala la ta'mal lin nasi shay'an kar kai wani aiki saboda mutane kar kai aiki saboda mutane wala tatlu lahum shay'an kar kuma ka yin aiki saboda su wala tughatta lahum shay'an kada kuma ka rike musu wani abu saboda ka rike saboda kasu gani wanda in kayi ne saboda kar ka ruɗu shikenan wala takshifu lahum shay'an ka kuma ka yaye wani abu saboda su su gani sai ya bi ka wa adal qushairi imam al-qushairi ya ce aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniya la ban ta ban duba tajijin littafin qushairin ba akwai wanda ya duba ya gani abbalu ko a wasu ce abbalu ko wasu ce abbalu abbalu sidqi amma na fakalma da aqallu sidqi ne kamar da ya faɗa mafi karancin gaskiya wanda zai kai ka zuwa ga daraja ta siddiqi shi ana abin da ke magana kenan shi al-qushairi gaskiya da za ta kai ka zuwa ga mataba ta siddiqi shi ne isma'u sirri wal alaniya zama abin da yake asirce da abin da yake a bayyane daidai ne a wajen ka wato ikhlasi shine wata farko na na siddiqiyanci wa an al-harith al-muhasibi harith al-muhasibi wasu daga cikin malamai to wasu su yabe shi wasu zarge shi saboda kun san shi ya kawo su mutane na ta hakukin nan sosai ya da wanda ya da abin da shi da kazali da kuma wasu abubuwan ba a dace ba kamar ya da abubuwa masu kirki na kyau masu kirki na kirki wannan ya kamata a faɗa mutumin kirki ne qala tace as-sadiqu mai gaskiya wanda zai kai mata ba na siddiqi wanda zai la yubali shine wanda bai damu ba law kharaja kullu qadarin lahu da ko duk wani girman sa da yake da shi wani gwargwadon girman sa da yake da shi shi qulubul khalqi a zukatan bayi zai fita min ajli salahi qalbi zai fita su daina ganin sa da mutunci saboda shi wato zuciyarsa ta gyaru to ko da wannan zai bayu in dai abin da yake ganin ubangiji zai da ubangiji ne ko da zai bayu mutane su zarge shi ya zama mutuncin da yake da shi wajen a zuciyarsu ya zama kowa ba shi da mutunci to siddiqi shine wanda zai gaskata wa ubangiji wannan ya zama bai damu ba shi ma dai wannan tana da bukatar tawili kamar da kuka sani ba ba shi ba yanzu ba ai suna da mummunan abu da suke yi zai ga suna yin sabon Allah sai wai saboda kada rudu a zuciyata haka ba za ka bai ta su ba ai ko shakka ba zai zama wannan shine abin da al-muhasibi magana ta ce amfani a wajen ba sannan kuma sai ce wala yuhibbu tila'an nas ala masaqib dhurri min husn amali kuma baya sha'awa jama'a sanan da tsinkaye akan wato ko da kwatan kwatan ƙwayar zarra ne na kyawun aikin sa balle su yabe shi wala ya karahu tila'un itla'an nasi ala ala sayyi min amalihi kuma ba ya kankamin mutane su rika wa su tsinka ya zuwa ga wani mummuna aiki da yayi wannan shi na shakka ba yana bukatar tawili a ko shakka babu ba kowane aiki ne zaka ce wai aiki ko da dan daga cikin imani shine boye boye aikin banda aikin banda yayin da ka zo ka bayyana wa ainihin zai sha gwaran sha ta rubu haka a zo a gaban mutane ma zan ji kunya da ka yi laifi biyu ban da laifin ɓanna da kai kuma ga kuma laifin ɓatarwa da kai to kawai kuna kana zanubu amma ka ɓoye to wani ita ma imanin ce shi ma wannan imanin ne saboda haka maganar muhasibi a nan tana suna bukatar tawili wa inna karahata hu lidhalika dalilu ala annahu yuhibbu ziyada saboda in yace baya son haka to dalili ne akan cewa yana neman ƙari ne yana neman ƙarin mataba na indahu a wajen su rasa halar min akhlaqi siddiqin wannan kuma baya daga cikin ɗabi'a na masu siddiqan mutane ya nema a wajen ubangiji su amma kuma ubangiji yana yana son mutane su maka shaidan kirki wa an ghairihi daga wani sa kuma idza qalabta idza qalabta Allah bi sidqi idan ka nemi ubangiji da gaske a baka mir'atan sai ya baka yi maka baiwan wani madubi to bisiru bihi kullu shay'in sai zaka daga kallon komai da wannan madubi din min ajaibi dunya wal akhirah na wato a wato ababan ban mamaki da lahira sai kamar da shi zuwa ga wajen ubangiji kaga kamar da shi zuwa ga ubangiji ba da na zuciya ka tara ta zuwa ga mai wanda ya halci abin ne jamalin zuwa ga shi wanda ya kawo can ba shi can ba wa kawo da salafi hazi fi haza kafira maganar magabata a wannan babu yana da yawa ashan la ilaha hazihi al-ahrufi min ishara zuwa ga waɗannan abubuwa min hada daga ciki tambihan alal maqrubi sai mun fadakar zuwa ga abin da shine muke bid'a nan shine mun nasa shirin malamin qur'ani ya fahimce su وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في اول شرح المؤدب na faɗi jimloli masu tsawo tare da sharhin su ba a farkon littafi da dai na sharhul muhaddab da dai wa zawantu ilayhi min adab al muallim wal muta'allim na kuma haɗe shi da a ciki tare da wato ladubba na ɗalibin ilimi na malami wal muta'allim da ko ɗalibi wal faqih da malamin fiqh wal mutafaqqi da mai lamai zama ya koyi fiqh ma la yastaghni anhu talib ilmi abinda ɗalibin ilimi bai kamata ya wadatu gaba da shi ba kaje ka koma can ka gani wallahu a'lam yace faslun fasali ينبغي ألا يقصد ألا يقصد به توصلا إلى عرب كر إذا كمات واجبي ne ga mai ɗalibin Qur'ani ya zama bai nufaci da Qur'anin sa ba tawassulan ila arab min arab duniya min mali ya zama yana neman iso ne zuwa ga wani wata manufa daga cikin manufofin duniya min malin ko ne saboda ya samu dukiya kamar da zama Qur'ani suke yi wai me yayi sa ya zama ɗaliban Qur'ani ya zama ado ne mu dinga sa mata suna karin Qur'ani a cikin gaban jama'a ko shaka babu wannan fa ikhlasi ne wallahi babu ba wanda yake zai ce mata shi ta zo ta yi in ta yi aure ne to shi ke ake ga aure shi ke ne sai a daina amma ka zai je yarinyar jama'a ya sa kuma ta zo tana tana buɗe abin nan ta je ta ci musabaka shikenan kowa ya sa ai abin sha'awa kenan ai kirmin da ke yi haramun ne wannan haramun ne in har ubangiji magana magana wanda magana ubangiji bi ina ka taɓa ganin ubangiji ya hana mata magana magana magana ba a ce haramun ne mace ce magana ba kai ka bata ansa amma ubangiji a magana ta ce fa la taqma'na bil qawli tadma'a alladhi fi qalbihi marad kar ku dinga sirranta magana ku za ka aka da Qur'ani ba sai ta muriya ba ba za ka ta Qur'ani ba sai ta muriya ba to kaga duk abin da ana yi da ba da Allah ba ana yi da neman duniya kawai wannan kuma ya fasu duk wani ma duk wani ɗalibin Qur'ani san da haka in misali kadai za ka koya ta tajwidi saboda sai kafin tajwidi da kyau in ka koya mata ita ma kuma in ta zo ta yi maka saboda ka bincika fahimta gwargwadon wannan shine malamai ke cewa to gwargwadon wannan ita kuma abdaruwa to kadaru bi kadariha ko da za ku musu za ku musu za ku musu musabaka ne a bukatunku ku yi musu musabaka nan kuma ba a ɗauka ba daidai ku amma zan yi za a ɗauka kuma daga bana yawon shi a status abin ya zama riya ana neman dai kawai wasu shuhura ce da da hazzun nafsi kuma ne kar ya zama yana neman dukiya auriyata ko shugabanci awar jaha ko kuma ya zama yana neman wani alfarma wajen mutane kima ya zama yana da kima a a a ai kaza kaza kaza kaza ce ai mutane da yawa ba sun ba ta kaza dan siyasa ya mata kaza an ce ba ai kaza makarantar kaza ce tana taimako kaza dan siyasa ya zo ya kawo taimakon kaza shikenan kaza kaza duk a shita da akai da yara yara da ba sani ba aw tifayin ala akrani ko kuma ya zama ya zama ya ya zama ya daukaka ya zarce ya yi fintikau ba zumansa abokan katinsa aw kana ya inda nasi ko na mutane suna yabansa a ana kai yabansa ana kai yabansa ai da wance da wance da irin kaza to wace ce wace ce shikenan kaga kaga wato ita a yabe ta kenan ita ma a yabe ta ita ma su kuma yan fim a kushe musu ku za ku kwata ƙwaye idan ku bushe wa mutane ku kwata ƙwaye idan kuma ku rabota mana aw sarfi wujuhin nasu ilayhi ko kuma saboda ya karkata da zukatan mutane zuwa gare shi zuwa gare shi daga baya baya kuma ma yana yin ma yana bambanta cewa siyasa yana na siyasa da qur'anin nashi wani yana da cikin tabewa yana cikin tabewa kan kuma kacin qur'ani kuma wata da yazo ta saka gaba shi ya zauna a wani babban gurin da ka ka miƙe gaban shi ko kuma ka tashi ka zauna ba kila kasa ya ka kuma kamar kamar shi ne ubangijin kana kanta masa yana kiɗa kai yana cewa yana jin daɗi kai kuma ka ga shi kaga shine ubangiji ka a lokacin ba ba jini ne wannan ba aw na hawi zalika ai in kuna kai wannan abubuwa za ku ga abubuwa da dama za ku ga wai me yasa ake yin abubuwa dai ba hawa ce hawa ce tsaba za ku ga hawa ce za ku ga ayoyi da ke kawo kamar da muke yanzu kamar da mu eh to ai to wai ka kasu to aka mutu zama kawai tantirin makarantar Qur'ani bai san ilimin addini ba da ba mun faɗa haka mun sha faɗa sai a ta rigima da su kan wani abu wallahi suna da ba haushi suna da ba haushi sosai za ka gani da yawa ka samu ɗalibin ilimi tabbatacce da ka zauna maganar mahalarta Qur'ani bai gaya maka wani experience da yake da shi da su ba wanda sai ya zage su tukuna ma kafin ya baka labarin wallahi da yawa abokan ba haka suke yi ba makarantar Qur'ani da yawa akwai wanda za ka gani in akwai sanda da taɓa samun malam hudu wani audio na zaɓatin abokanmu kawai ya gani daga kawo abinci ba za a sai shi zagi da kula saboda wato abin da ba haushi za a zama ƙaramin kuɗaɗi ne ka zo kana gaya mishi kaza kaza kaza kaza kawai sai tubure ya cije ce shi kaza ne kawai shi kaza ne saboda wai shi yana ganin tun da ya kanta kuɗaɗi yana da dama ya ce duk abin da za a yi a kuɗaɗi sai ya ce ya yi daidai sannan ya yi daidai ba da ba a mishi wazi jami'in ya kuma bai san kuɗaɗi ya san kuɗaɗin ba shi wallahi aw la hawla ko abin da ya kama da haka wala yashuru al-muqri'u iqra'ahu bi tam'in fi karwato makaranci qur'ani ya bata qur'anin sa bi tam'in da kudayi fi rizqin bi tam'in wala yashinu al-muqri'u iqra'ahu kare ya bata karatun sa da yake karantar da waye yake da mutane karantar da yara da zai yi kare ya bata kankarwarsa bi tam'in da wani kudayi da yake da shi fi rizqin wajen sabakawa ya hasul lahu min ba'd man yaqra'u alayhi da zai samu a wajen wanda yake karantar da su din misali yawa nan masu kuɗi ne to su yanzu bari a gyara muku karatu sosai to da duk wata ana samun kaza ana samun kayan sallah ana samun kaza ana samun kaza eh to kyau dole ne ba za ta za ta dume cafka mata ba to amma da kai zama wannan shine makasudi kai zama shine makasudi mu gyara niyyar mu ya zama shi wannan kai shi ka ba shi mai yawa shi kuma wannan tunda dai baban shi ga nan shi ma ke wahala da kanshi sai ya zo to to kai da Allah yau ne ban ina da ciwon kai haka da ka gida kaga kaga kaga yanzu wanda ai kaga an samu matsala shine ta wala ya shine mukri kaga karshe ne iqra'ahu bi tab'i bi fi rizqin yahsul lahu min ba'd man yaqra'u alayhi sawaban kana rizqu malan ko dai wato saka kawo da yake sai ya samu dukiya da yake sai a dan bashi a wata hidima ko wata hidima wayan kalla ko da wayan hidiman kaɗan ce kuwa walau kana ala sotin hadiya ko da kuwa a siga ne na kyautar da a masa tukuci da a bashi allati laula qiratu wanda ba dan qiratu wa alayhi ba dan koya ma wannan yaron Qur'ani da yayi ba lama ahdaha ilayha ilayhi da ba bashi ba to saboda in an bashi sai ya zama sila ne wanda amma saboda wannan kuma kare zama saboda shi yake masa akwai mace tsakanin a baka abu in sila za ku ji malamai ta tattauna al-akhdh bil wato al-ujra al-Qur'an ana karba ko ba a karba wasu malamai sun wallafa littafi al-Barghawi ya wallafa littafi yana cewa haramun ne ma shi a karɓar ujira sai dai sai da maka wani sila kuɗin laraba haka malami ne ba shi da abinci ku ba shi abinci dole ku ba shi abinci ci amma dai ba a matsayin kun ba shi wato tanadin abin da ke maku ba wasu da malamai kuma sun halatta in za mu zo mu dan babi a gaban insha Allah قال الله تعالى من كان يريد حتى الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب duk wanda yake neman ladan duniya wato abin da zai tsubuta a duniya to za mu bashi duniya din kuma bashi wani rabo a lahira wa qala ta'ala man kana yuridu al-ajila duk wanda yake son gaggawa ajalla lahu fiha ma nasha'u sai mu gaggauta mishi abin da muka ga dama limin da duka wannan shi ma muka ga dama kuma lahira kuma bashi da komai sai mu tashi wa ana bi huraira wallahi ai lamarin masu qur'ani yana ba ni mamaki al'amarinsu za ka yi mamaki ƙwarai da gaske kuma wanda zai baka mamaki wai sai kai ka ce kai ka ce ka zo ka ce musu alisa muku rajul rashid ba a bambanci da manyan su da ƙananan su da baka tsake su da haka suke ba su da wani bambanci amma fita shi da kan ilimi akan ta wani ne an ba sa kafin ne da yawa kawai za ka ga malamin kuɗani ya shekara talatin yana kasar kuɗani amma sai ka in kai wasa sai zama lasa daga wala sanda kuma sai zama an gane maganar ilimin ta a tauhidi aqida bai iya ba malam bai kada makanta tsakanin da Allah bai sani ba kwata kwata ilimin hadisi ba ko arba ulama bai yi ba iya abin da iya shirin karatun Qur'ani kuma kullum yana nan cikin wannan abaya da kandiri da kuma wato ya saba kanshi a ba za ta ne kan diri
wasu makarantun ya hadda ake kadai Ba ka ta addini.
mata suna zuwa ya hadda ake yi ba su su ba ku iya hadda san kabara kuma wanda ma da ake
akhlaqu hamatul qur'an qala ajurri wancan wancan asalif ko wancan lokaci ba mi ba mi magana kan wannan asali din ba saboda ina sauri in za ku tuna to ko da ka gace ne sai bi wannan babu fadli mata allama alqur'ana wa allamahu ya yi kawo mana hadisi na Abu Shu'aib Abdullah ibn Hasan al-Harrani shine Abdullah ibn Hasan ibn Abi Shu'aib babban malami ne tsaka ne ma'amun ne sannan ya rawaito daga Ali bin bin al-Ja'ad shine musnadu al-Ja'adiyat din ana al-Hafiz ne babban malami sai daga shu'ba shine shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki abu al-mard alqama shine alqama ibn barqad al-hadrami al-kufi shi ma sa'ad ibn ubaida shine sa'ad ibn abi ibn ubaida khatanu abi abd al-rahman al-sulami khatan abi abd al-rahman al-sulami shine wanda yake kaman surkin sa sai sa'ad ibn abi ubaida yana rawaita daga abu abd al-rahman al-sulami wannan isnadu sai sanadi na sahihi khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu wannan isnadu sai sanadi na sahihi sai ya ƙara kawo mana wani hadisin yace hadathana Abu Ja'far Ahmad ibn Yahya al-Hulwani hadathana Khalid ibn Wahid qala hadathana Abdul Wahid ibn Ziyad an Abd الرحمن ibn Ishaq Abd الرحمن ibn Ishaq shine Abu Shayba Abd الرحمن ibn Ishaq al-Kufi shi da'if ne munkar al-hadith ina rawaita daga An-Nu'man ibn Sa'ad An-Nu'man ibn Sa'ad majhul ne tafarada anhu Abd الرحمن ibn Ishaq din An-Nu'man ibn Sa'ad majhul ne ina rawaita daga Ali bin Abi Talib sai dai isnadin kaza ya tahassanu bi riwayat Uthman bin Affan eh da'if ne da'if ne munkar da hadis shi kuma an-nu'man bin sa'ad majhul ne tafarasa anhu Abdurrahman ibn Ishaq Abu Shaiba sai kuma sinadi na gaba shine yayi kirwatowa daga Asim ibn Bahdala daga Mus'ab ibn Sa'ad shine Mus'ab Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqas daga babansa Sa'ad ibn Abi Waqas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai wannan daidai mutaba'a ce amma dai ba su kai isnadin farko karfi ba Asim ibn Bahdala kusan saduq ne hasan al-hadith inta kuma hadisin hadisin Uqba ibn Amir shi mun karanta shi shi wannan ba la iskala fi yana tasayif muslim sun tashi babu fadl ijtima' fil masjid li darsi al-Qur'an babi da yake nuni zuwa ga falalan wato mutum ya taru a masallaci a taru a masallaci saboda ayi mudarasan Qur'ani ayi bitan Qur'ani قال حدثنا الفريابي قال حدثنا اسحاق بن راهويه اكيسا غوراه يا كمن فدا muku jiya قال حدثنا جرير شنو جرير يعني يعني ابن عبد الحميد وانا يعني ما يفدا يعني منا ايه يعني ba wato shi ba shi isa ko dai wanda yake alfiryabi ko kuma shi al'ajurin shi ne sai ce yani ibn abdul hamid shi watakila isa zuwa hawa cewa yayi حدثنا جرير أبدا تي يعني بشي سالم بن راهويه ولا تي يعني بقى شي ما في تي يعني بقى إن دي شي إن دي فلا تي يتي حدثنا جرير إن دي ولا بيان في وهو ابن عبد الحميد الضبي أفهمت شي اللي تي يعني تي ولا تي يعني شي ولا كباين شي ولا كباين شي جرير بن عبد الحميد الضبي مضم مالمي ne حال حافظ عن الأعمش ده الأعمش هنا سليمان ابن مهران الكوفي الأعمش babban malami ko makaranci babban malami makaranci a an abi salihin daga abu salih zakwan as-samman ana cewa azayyat al-a'mash musayin mudallis ne amma duk ruwayan da yake daga abu salih ko da yace an din nan ana karba ana karba saboda mulazama da yayi ma abu salih da kuma haddace hadisansa da yayi da amma kuma dalilin san ce ai zalibi suna yi ne idan wato dawa ba su gama haddace hadisan ba ko kuma ba akwai wanda ya fi su iya haddace hadisan wani sai su kawo shi to amma kaga abu al'amash a shi ya hada hadisi abu salih saboda haka an anan da yayi daga abu salih ana karba a an abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata jalasa qaum fi baitin min buyutillah mutane babu wasu mutane da za su zauna a cikin dakuna da cikin dakukan ubangiji da tuluna kitaballahi suna raira littafin ubangiji wata dara suna ko bainahum suna wa darasi bi ta tsakaninsu illa hafat bihim al mala'ika sai mala'iku sun musu kawanya وخشيتهم الرحمة رحمة كما تعبد بيسو دعمر أبيجي وذكرهم الله في من عنده كما أبيجي يا أبتيش أو وجه وندس كي ودنسا wannan kaga wannan gaban yana nuna cewa in ayi tafsiri babu komai ka ja ja baki in fasara tilawa shine shine wani ja mudarasa kuma shine wani ya fasara ai bi ta tsakani wannan ma kai babu laifi ko da babu samu a nassin magana ya taba irin wannan ba to wannan ma ya halatta to balle kuma da amma magana yana fasara sabai qur'ani ina faɗan cewa masu cewa ya kuma da kodin a cikin a ciki mun ce ka kai waldi kowa yanzu ka ja wani ka ja baki alif lam mim zalika kitabu la rayba fihi ka fassara wani bid'a ce ba magana bai irin wannan ba shi fassara kawai amma bai irin wannan ba kai ma yanzu ka koma ka dina ja baka da fassarawa a akai wannan ya halatta akai wannan ya halatta babu lifi wa man Allah bihi amaluhu duk wanda aikin sa ya jinkitar da shi bi aikin na garba lam yusri bihi nasabuhu nasaba ba za ta yi gaggauta shi zuwa ga inda yake so ya kai na martaba wannan gaba na man abba bi ya'maluhu wa lam yusri bihi nasabuhu akwai wani yanayi da da wasu malaman ke ruwaito shi ko hasabuhu makamacin haka malamin kabi wani ko da wasu littafai na malamai da suka ruwaito hadisin za ku san kawo shi irin wannan lafazin قال حدثنا وحدثنا الفريابي ايضا قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه ابو بكر شيء wannan wannan عبد الله ابن ابي شيبه اكو عثمان ابن ابي شيبه اكو عبد الله ابن ابي شيبه شيء عبد الله ابن ابي ابي شيبه شيء ابو بكر شيء kuma عثمان شيء ne wa shi mahaddaci ne babba kuma sai tsane shi mahafiz ne sai dai yana da rauni a qur'ani amma kuma abubakar ibn abi shayba shi kuma ya fi shi ya fi shi iya ya fi shi zama hafiz kuma ko a hadisin ba amma kuma duka sadiqat ne قال حدثنا ابو معاويه ابو معاويه شنو محمد ابن خازن الضرير محمد ابن خازن الضرير ثقه ne shi ma عن الاعمش سليمان ابن مهران عن ابي صالح هي شيء ذقوان السمان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم الا نزل عليهم السكينه نزلت عليهم السكينه سكينه nan kamar wato mala'iku da su musu kawai su wasu sako da wannan wannan natsuwa din wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffat umhum al-mala'ika wa zakarahum Allah fi man indahu kaga nan sai kara wannan sakina anan su kuma shi kuma wancan sai kara bangaren wa man abba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda kuma duka wannan riwaya ce min fiqat Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim fiqa ne wala kaza karbi karin sa kamar da shi ma al-Jari ibn Abdul Hamid al-Dabbi shi ma fiqa ne za ka kowane za ka karbi za ka za ka za ka karbi karinsa duk yayin da wani fika yi abintacce alhafi da ya kari to a wajen malamai huwa bi ma'ana hadisin tafar da bihi da ma'anar hadisi ne da ya karɓe ta da shi za a karba sai yayin da ya tabbatar cewa ya kuskure wa hadathana al-firyabi qala hadathana min jabir ibn al-harith qala hadathana abu al-ahwas abu al-ahwas ne sallam ibn sulaym an harun ibn antara عن أبيه أبي بابيش عنترة قال قال قلت لابن عباس أي العمل أفضل والأيك لي فللا قال ذكر الله أكبر قال أتأمة أبني شيء فللا وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون, يدرسون فيه كتاب الله وتعاطونه بينهم سنة درسي بيتا والتافا الله سنة بايا ونن أبن راسي وأبنتو لشي أكانوسو إلا أفضلتهم الملائكة كما ملائكو سمسو وتو إنوا بأجل حتى يعرفك في كنسو wa kanu adiyaf Allah ta'ala kuma sun zama wato bakin ubangiji ma damu fi mutuka suna cin wannan katin Qur'ani din hatta ya khudu fi hadithin ghairi sai sun shiga wani labarin da ba Qur'anin ba shikenan sai malaiku sai to shikenan sai sai wani lokaci kuma to sai mu dakata ne insha Allah Abdarir eh to makaho ne kasan duk musakai ba su suka zama malamai da bayi da musakai ko kuma a musulunci haka ubangiji ya jarabce mu saboda ya nuna muku ya nuna mana wata buwayansa su suka zama manyan malamai ilimi yana karama bayi sosan gaske yanzu a ga kamar su Suleiman wato wannan al-Qabban ya haibi ni Sa'id al-Qabban ahwal ne kare garke ne su Sufyan ibn Uyayna nan wasu ne zaka same su suna zaka kamar kyawawa in su Amr ibn Hanbal zaka su an ce kyawawa ne zaka su amma da yawa su zaka su ba kyawawa ne ba kuma gidi dauka su da ido to kaga mu kuma yanzu sai ado muke ba da babbar riga saboda ka a ce ka wato kana kato baka da kai baka da mazhari dai mazhari mazhari Allah ya kyauta da za mu tashi asinku مقدمة في أصول التفسير نا ابن تيمية yau za mu ɗan karanta wani ɓangare na sharhin ibn Uthaymeen a sintu thani ɓangare na biyu an yadkura kullu ismin min al-ismi al-ami ko an yuzkara ne an yuzkara ko an ina an yuzkara ya wato yafi an yuzkara kullum minhum sai a ambaci kowane daga cikin fasarar fasara ce daban-daban aka ce asiratu ga fasarar ko kaza ga fasarar wani yace wani sahabi ce kaza wani sahabi ce kaza to sai zama an ambaci kowane daga cikin fasara din min al-ismi al-ami babu anwa'i sai aka aka ambaci wani dangi daga cikin dangogin wannan fasarar wanda duk kowane ya halatta kamar kai ne kake fulawa fulawa wani ya dauka irin da gurasa ce gurasa shine fulawa wani yana biredi ce biredi shine fulawa wani yana fankaso ce shine fulawa kaga duka wannan dangogin ne ai dangogin ne saboda kowanne ka fasara da shi ya halatta ala sabil tamthili ya zama ya baka ni a sabili na bada misali wa tanbihi al mustami ala naui kuma dan fadakar da mai saurare akan ga nau'in sama la ala sabil al ba ya kawo da ala sabil al hadd dan iyakancewa ba al hadd shine definition ba dan ya maka define ba ya maka tamthili ne wannan kuma galibin fuqaha sun fi kawo wannan fuka hawa su haɓanin su wanda suke yin buga littafi ala sabili ahlul mantiq su ahlul mantiq su ta'rifi suke yi ta'rifi ne bil hadd tahdidi jami'un mani'un su kuma ahl fuqaha suna yin tamthili ne to su ka kuma kuma wannan shi ya fi daidai in tabiya ce wala ya fi amfani yanzu misali kai ka duba ku duba wani abu da kwanta a chemistry chemistry yanzu definition na chemistry yanzu wanda bai san chemistry ba zai gane da wannan ma'anar ko a ce wani hypothesis wani waye wani composition kuke cewa ko me ko su haka za ka ana ta jero wasu wasu wasu kowanne kana bukatan ka fahimce shi in kuma an riga an maka bayanin kowanne to baka bukatan kuma a gaya maka ma'anar chemistry kuma an fahimta in kuma amma haka na zuwa zuwa ta baka chemistry shine ilimi da ake da ake mujika na hadakan kaza da kaza ga hydrogen da oxygen su sai haɗuwa su yi ruwa ka ga yanzu ka gane yanzu ka da an faɗa yanzu ka gane yanzu ka gane yanzu ni da liman hazar kana wani bayani sai mu gane amma yanzu ka lokaci a shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza kuma a ciki dole a samu wani a hypothesis ka bayan hypothesis a samu experiment a samu kaza ana ka ga duk wani kana wasu bayani da kai kaɗai kake ganewa da kai da ire-iren ka shi da hakun ga kun gane kuma to kuma ba ku bukatar ma definition to wannan shi ne matsalar ta hadidi da hadidi da yanzu kuma galibin littattafan mu da muke na boko duk a irin wani ake za ga in dai zamu kan ma'adarci da definition din ba za gani ba ba ga kowa shi wata arifi da an cewa aka sanar da kai abu ina tamfili aka ga maka irin fuka da ka gani yanzu sai ka mu ne mu ce sallah sallah ita ce ita ce kabbaran harama ita ce ita ce karatu ita ce rukuyi ita ce dagwa daga rukuyi ita ce sujada ita ce dagwa daga sujada ita ce zaman tahiyya ita ce sallama wannan wannan zan gadi sallah ba za ka gane koyi ba saboda inda yana san ruku'i inda yana san sujada inda yana san tayyan to kaga ba da bukatar ana san sallah ce kawai wannan shine abin da ake gaya in ka ce za ka yi jami'un mali'un to ba za a gane ba in ka je kun je kun duba arabu al mantiqin za ku ji in tayyadi ya kawo wanda ya musu ina musu raddi kuma madaddin sa yana kan hanya saboda haka malamai magabata za su yi tafsiri ba sa damuwa da tahlili suna damuwa da tamfili su sai su kawo maka misalai kawai yadda za ka gane yake kita ala sabil tafi wala ala sabil al-hadd al-mutabiq al-ma'ludi ba wai su ga maka su maka iyakance maka su maka definition din shi ba wanda yayi wanda zai zama yayi daidai wa daida ba shi yau abin da ake iyaka ake masa iyaka din fi umumi wa khususi a wajen umum din sa ko khusus din sa yatul sa'ila kamar wani mai tambaya ne adami wanda ba balarabi ba sa'ala an musamma lafzul khubzi yace wai meye gurasa fa uriya razifa sai aka nuna mashi wani gutun biri da haka an sai aka gashi wa qila lahu hala sai aka ce to wannan gashi فالإشارة إلى نوع نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده أنا أجا مكا تيني تو الخبز daga cikin nau'ukan sa shine kaza ba dan ana nuna maka cewa shine kadai shine shine alkhubz ba wannan shine abin yanzu kaga in ka zo ka nuna gurasa ka ce wai wai flower bi da bi ake da shi kawo duk ga flower na aje ga ɗaya daga ciki ɗaya daga ciki bayan ba kuma duka dangin ba qala shaykhu ibn usaymin ce idza qala ajami ma huwa alkhubz qul la alkhubz huwa qarsun yusna min al-burri na alkama ba'da ba'anihi bayan an nike shi wa ballihi an busar da shi min al-ma'i wa adnihi kuma an mai da shi kamu farayi wa ba mai ganewa ba mai ganewa a ce wani abu ne za a yadda ka ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza walakin idan kunta wa ma'aka khubza in tare da kai akwai wato wato ita shi biredi da kai shi shi al-khubz din sai ta al-khubz hada ce khubz shine wannan hal ya fahimu annahu laysa hunaka fi dunya illa al-khubz hada shin zai fahimta cewa ba a duniya babu wani abu sai wannan wannan wannan biredin aw ya fahimu ala sabil tamthil ko zai fahimta cewa wannan misali ake bashi ya fahimu ala sabil tamthil ai kaga zai fahimta ne akan misali aka bashi wal hada law azaba ila baqala aw wajada lifat khubz qala bi kam bi kam raghif al khubz فهذا فهذا التعيين ليس معناه ان يفسر اللفظ بهذا المعنى على وجه المطابقه لا يزيد ولا ينقص saboda haka idan da zai je ya sami duk wani mai sai da gurasa ce ce nawa wannan gurasa ba zai fahimta cewa wannan ba shi ba ba khubz bane tunda shi ba ce mishi wannan shine khubz ba zai yarda cewa shi wannan khubz ne shi ba wannan din khubz ne dan abu ne guda daya har kuma in ya ga abu irin sa zai mutu ko ci iri daya to shi ma haka tafsirin magabatan suke tafsirin magabatan in an zo an samu in ya in ya kawo tamfili to zai baka dama in an sami irin wannan abin kai maka ce duk ka haɗe su a waje daya to wannan shine shi abinda abinda ibnu utaymin ke magana sai ibnu taymiya cigaba da cewa fa ma'lumun haka ne ko fa ma'lumun anna adh-dhalima li nafsihi yatanawal eh to na ba mu kenan to gaskiya babu Allah ok misali zalika sun haɗe gashi nan misali zalika misalin haka ma nuqila fi qawli abinda aka rubuto game da fasalan fadan Allah ta'ala thumma awrafna alladhina alladhina istafaina min ibadina sai muka gadar da wannan littafi ga wanda muka zabe su daga cikin bayin mu fa minhum zalimun lati daga gaskiya akwai wanda yake zaluntan kansa wa minhum muqtasid akwai wanda yake tsaka tsakiya ne shi shi yana aikin alkhairi wa minhum sabiqun bil khayrat akwai wanda kuma yake yayi riga ya zaga aikin alkhairin baki da shi aikin alkhairin ya zama kamar ba shi da ma ba shi da wani aiki da yake na sharri to ibn taymiyyah yake cewa kuma awrasal kitab alladhina istafaina ai kaifa usifa alkitab bi ismi mawsul lil wannan duk bayanin sa ne da mushi fa ma'luma anna adh-dhalima li nafsihi yatanawal al-mudhi'i lil wajibat abu ne san haka ne daidai ne ko ko bai tsalke bai tsalke ne bai tsalke yawa a in mutum ya tambaye ba me zalimin nafsi yake fa ma'luma anna adh-dhalima li nafsihi abu ne san ne cewa wanda ya zalunci kansa يتناول المضيع للواجبات زي قنشي وان دي كي توزة واجبي والمنتهك للمحرمات كما زي قنشي وان دي كي توزة أبوان حرام وان دي أمان سكان سعي والمقتصد مقتصد كما يتناول فاعل الواجبات زي قنشي وان دي أكي أيكي أيكي نا واجبي وتارك المحرمات ده هو وان دي كي بار محرمي والسابق يدخل فيه من سبق شيء شغا أتكين بابنسا وان دي يرغاي فتقرب بالحسنات مع الواجبات سيزما yana ya kusanci ubangiji da wasu kyawawan aiki da yake da su na filfilu tare da wajibai da yake yi fal muqtasiduna kuma ashabul yamin sai wani ya fasara ya ce to muqtasidai anan sune wato dan da wanda suke bangaren dama wasabiquna su kuma sabiqai ulaikal muqarrabuna kaga wannan a samu wani ya yi wannan fasara ya tsare ne yace fal muqtasiduna kuma ashabul yamin sadaka mai fasara da bai fasara sai ya ce muktasilai sune ashabul yamin wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabu su wa asabiquna sune sabiqai ulaika almuqarrabu shi ma su haka saka wala kuma inna kullu minhum yadhkuru hadha fi naw'in min anwa'i ta'at sannan kuma ka kowanne anan yana ambatan wani nau'i daga cikin nau'ukan da'a ka qaulul qa'il kamar a ƙara samu wani mai magana wajen fasara waɗannan asabi da muktasib ya ce asabiqu alladhi yusalli fi awwal waqti asabiq shine wanda yake aiki a wanda yake sallah a farkon lokaci wal muqtasid alladhi yusalli fi afna'ihi wanda yake sallah a ƙarshen a tsakiyar lokaci wa zalim alladhi alladhi yu'akhiru al-'asr ila al-istijrari wanda yake jinkirta sallar asr har zuwa lokacin da za ta masa dafi wannan kaga ai ba yana iyakance maka haka bane yana baka maka misali misali yake baka aw yaqulu ko yace as-sabiqu wal muqtasid wal zalim qad dhakarahum fi akhir suratul baqara yace wannan sune da ubangiji ya faɗe su a can ƙarshen suratul baqara fa innahu zakara al-muhsin bi sadaqa mai kitnawa ya ambace shi da sadaka wa zalimu az-zalimi kuma bi akli riba yace yana cin riba wal adilu bil bai'i ko ya ya faɗi kuma wato wanda yake ya daidaita abubuwansa tsakatsakiya da a wajen ciniki wannan su fil amwali imma muhsin wa imma adil wa imma zalimu da ba kuma mutane a ciniki a dukiya ko dai wanda yake kyautatawa ya zama ya zarta abin da ba ake tsammanin ya bayar wa in ma adilin ko mai adalci ya baka daidai wani da babu zabu to cuta ba cutarwa wa in ma zalimin ko azzalimi ya ce dukiyanka fasabiqu sai zama as-sabiqu fi al-muhsin bi ada'i al-mustahabbat ma'a al-wajibat wanda ya riga ya shine wanda yake ya kyautata ta hanyar yin wasu mustahabban aiki tare da wajibai da ubangiji ya wajibta masa wa zalimu azzalimi kuma shine atilin riba wa mani'u zakati da wanda baya bada zakka mai cin riba wal muqtasid مقتصد كما الذي يؤدي الزكاة المفروضة وان يجي بعد زكاة فرلا ولا يأكل الربا ما بات الربا وأمثال هذه الأقاويل تو كجك أكو إلا ما لما يدك نيجا فصلا وإلا ما جنجا نيجا تيم مالا فصلا ظالم شيني كذا الصادق شيني كذا المقتصد شيني كذا كذا أنا دبابة شنكلو كما يلا جاوا كمثالين ne kawai daga cikin misalan kaza to akwai kaza daga cikin misalan kaza akwai kaza kamar a ce waye ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi shine wanda ke kwana yana karatu a shine wanda ke kwana yana karatu yake yana rubutu shine wanda ke yawo wurin malamai shi ne wanda ke haddan abin da ato ya gani a littafi wani adin misali ake gaya maka ɗalibi ilimi ba na sa a gaya maka cewa ɗalibi ilimi ya iyakance shi mani ba da kullu qawlin fi dhikru naw'in da qala fil aya yace kowane nau'i wanda aka faɗi wani danginsa to shi ma zai shiga cikin wannan aya dhikra fihi dhikru nau'in a cikin sa akwai ambatan wani nau'i daga cikin nau'in cewa ya shiga cikin wannan faɗin wannan ayan dhikra an ambata ne li ta'rifil musami dan a sanar shi da mai ji mai saurari bisa lawin aya lahu cewa wani aya ta ta shafe shi ta taba shi wa tanbihi bihi ala nadhirihi da kuma a fadakar da shi akan in ya ga wani takwaransa irin sa to shi ba ya shigar da shi ba sai an masa bayani ba kuma fa ina ta'rif bil misal qad yasulu akthar min at-ta'rif bil hadd al muqabil domin da ba za ka ta'rifi kai ta'rifi da da buga misali ya fi sauki akan kai ta'rifi da definition shi ne abin da ga muku a baya wal aqlu salimi al-salim wadataccen tunani kuma ita faƙon da nau'i in ka gaya mashi nau'in abu don ka buga mashi misali da misali ɗaya to zai gane wannan misalin kama ta faƙon idza ushe lahu ila radifin wato zai zai gane abinda ka gaya mashi nau'in kaza ka ce ga ɗaya daga cikin misali to in ya ga wani misali irin wannan to zai gane a hankali ya kasa ma mutum ya gane ba sai an masa bayani ba kama ta faƙon idza ushe lahu ila radifin faqila lahu hadha huwa al-qut kamar yadda zai gane in aka nuna mashi zuwa ga radif aka ce mishi to wannan shine gurasa to zai gane cewa ya ga wani wanda ba shi wata yace shi ma wannan shi ma dai dangin sa ne wa qad yajibu katiran min hadha al-babi qawluhum hadhihi al-aya to zan tashi ana saboda haka ba ko yaushe bane in mun je zamu tafsiri mun dinga mun dinga yawo to cewa malamai sun yi sabani a irin wannan sabanin in sabani ne na na wato irin wannan nau'i ka ne fa aka bambanta suka ce eh duka sun nau'anta ibara amma duka ibara tana koma zuwa ga daya saboda wannan da ya faɗa nau'i ne ya faɗa ai za ka ga alqama ibnu qais an-nahi yana cewa wa man yu'min billahi yahdi qalba yace shine al-islam wa riba bi aqdar Allah ta'ala shi kuma ibnu abbas al-walibi daga abdullah ibn cewa ay yahdi qalbahu lil yaqin wannan duk abu ne da za ka haɗi da juna ya ga maka wannan ya ta ga maka nau'i wannan ya ga maka nau'i wannan in ka zo ka mishi fasara za ku shakka babu ya haɗe da juna sai kitabun zuhudi wal wasiya za mu tashi harfu harfu alkaf za mu karo lako kafin daga harfu ba'i harfu ba'i ne mai zuhudi ce idan insanu khana nafsa minhu fama yarjuhu radi lil hifadi fama yarjuhu radi lil hifadi to abinda mai kama yarju radin radin shine wato mai fata wani fata wani fatan mai fata na cewa ya sami ya sami tsira daga wajen ubangiji to wani ba zai masa fara masa komai ba ai la yafahu ma yarju radin duk abinda wato wani mai fata ke ke yi masa fata to wani ba zai amfana masa komai ba saboda ran ta riga ta kaskanci ta kaskantu da sabon Allah da take yi ya riga ya ci amana ran tasa shi idan insanu khana nafsa in ya ha'inci ransa minu fa ma yarju fa rajul ihsadi babu wani mai fata da nagari da zai mishi fatan kiyaye shi da fatan nasa zai kiyaye shi wala war'un ladaihi kuma babu wani wato dan tsini a wajen sa wala wafa'u ko kuma wato cika alkawari wala isra'u kuma baya baya saurarawa na hawal isti'azi zuwa ga wani wa'azi da ake mishi to kaga ya ha'inci kansa kenan wa ma zuwudu taqi bi halqi ra'si kuma da ma ai zuwudu baya baya na mai takawa ba shine wato ya dinga aske kai ba ce wai yana gudun duniya shi zuwudu shine kawai dinga aske kai wannan baya zama zuwudu baya zama zuwudu kan kamar da nace muku su a mu a wannan a kasan Hausa barin kai alama ne da shakiyanci da san duniya aske kai kuma alama ne na cewa kai kana kana gudun duniya kuma mutan kushe daga ɗan addinin Buda irin kai salsal din nan to wannan addini daga yan addini yan buda ne kawai dai in Allah bai karaba da gashi ba in ka ga gashin ya dame ka ka aski in ka kuma ka iya karaba shi ka karaba shi shikenan amma ba za ka zo ka ce wannan shi addini bane to shine ne yake cewa ba zuwur taqi bi halqi ra'si ba bayan nan mai takawa ba shine kawai dole na wani asa kai ba wala bi lafsi atwabin khilafi ko kuma ya zama da sa kaya masu kaushi wanda zai dinga haifar mishi da wani da wani wato kirci a kai a jiki ya sa rigan ta musu wani zane a wuya wai saboda wannan alama ce na zuhudu to wannan ba ya zama alama da zuhudu alama da zuhudu shine gyaran zuciya da kuna shine gyaran zuciya da yace walakin bil huda yace ana samun ana samun zuhudu da shari'a kaulan a magance wa fi'lan da a aikace wa idmal takhashu kuma mutum ya dimanci kaskantar da ganinsa wato yin kasa kasa tun li'abi a wajen ganinsa kada ya zuwa ga abin da ubangiji shi bai gani kada ya gani a ga ta irin wannan sai da ubangiji ya yaba manzo Allah manzo daga cikin kamalansa shi ba ba abin da aka ce ka su da kai ba har abin da in aka je ba a ce ya gani ba baya gani kaga dai du ai ka ka karshen kallo shine ka je wajen malakutu malakutu samawati a can amma manzala baya daga kai ya kalla sai yance to kalla yana sai ya tambaya kuma ubangiji kuma sai da ya bi shi da nan ɗabi'a ta shi ce ma za ka albasaru wa ma tsara ya bi shi da cewa in yaje baya ganin abin da ba ce ya gani ba sallallahu alaihi wasallam to wani ya daga cikin abin da ake gane mutumin kirki a ciki ba ka zuwa gidan ka je wurin bako ta gida ne bako kuma ka tsaya kana ta kalla kallon gidansu galibi mutane ba su haka kuma hanya ne na sharri in ma an abokin aikin ka je ka je ka gayyato ya zo ya gani ka dan samu rufin asirin ka da kudin kudin gadon ka da kudin kudin side business da side hustle da kake da kuma dan dan dan director da aka baka dai aka ka an hada sai ya koya maka shari yace ce a ai da wannan kaza kaza da wasu alƙalma da aka ba a gani ba da a bincike shi kaga shi kenan sai daga baya duk a raba ka da aikin ni da an yi haka gida ne kawai ya gayyace wani yazo ya gani yazo ya ga gidan shi ya ga gida gashi har da dan saura da wayar da sauransu ya ce a a a wannan shine gidanka kawai an gaci zai ci abinci shi mugu ne shine je ya haifa mishi da shari kuma to ba haka ba haka ba ka zuwa haka kawai na kawai haka nan irin datan da ake da irin album din nan ba ce kuka da album ko ku dauka ku fara kallo ko kuma wani abu da ba ce karanta ba je karanta ko kuma an ba ka ko kuma kawai ka zo ka ga littafin mutane ka dinga buɗewa ba ya ce ba ya ce ladabi so wannan ya daga cikin abin da ake yaban wato masu ilimi da alimin ilimi ya kamata mu sabanta da shi da wani wani dayari ya rubuta zai san ka duba sai ka duba ko na mahaifinka ne kuwa ina da dari da kakana ya bani in ma na dan ya dan na nufafan da wasu ne daga baya ya bani kakana ya wajen mahaifiyata yana rubuta dayari haka sai daga baya sai ya bani dayari kusan duk wasu abubuwa wato wanda ba mu kama labarai muka ji wani zama babu da labari da su da komai diyar rubuta a wajen wani abu kuma masu rigi ne don haka ma da nake ina Allah ya yi min kimshi inda na ga kamci sirri sirri da jina fafalle haka da jina wannan inda kuma zan iya zan iya bugan tayi da shi a ce to yau an yi ruwa ruwan kaza dinda manoma da su an yi kaza zai faɗa ce wance wance ta haihu har yayi na sai da na gani a ranar da aka haihu a radat din da wani lokaci har lokaci sai ga sun faɗa yadda yanzu na na bari a gida sun taɓa mun shi sun lalata to da ɗan kaɗan ne yanzu na zo da shi to za ka ga wani wani baya son haka wani za ka ga ya aje abu bai san ka duka duka duka mishi bai san ka duka duka mishi shine idmanin ta khashu fil lihazi mutum ya zama ya dimantu wajen wato yabon kasa kasa da ganin sa wa i'malu alladhi yunji da kuma ya alkinta abin da zai tsayatar da shi a wajen ubangiji wa yunmi kuma da abin da zai haɓaka albarkansa bi wus'in da kokarin sa wal firari da kuma abin da zai zama ya gudud da shi ya wato raba shi min shiwazi daga wato rabarbaka wutan jahannama sai harful kafi تعجبت لبالتجارب كيف يسهو يتلو اللهو بعد الاحتلاك ومرتهن الفضائح والبلايا يقصر في اجتهاد للفكاك آه وبوبق نفسه كسلا وجهلا وموردها مخوفات الهلاك بتجديد المآثم كل يوم وقصد للمحارم بانتهاك سيعلم حين تبدأه المنايا ويكتب حوله جمع المواكي تعجبت إلى مماكي بالتجارب وند أبنجي يباشي تجربة ya ba shi gogayya ta fuskan shekaru ko ta fuskan abin ya taba shiga ya ga munin abin kaifa ya su don mene saboda me yanda za a same shi wato kaifa ya su yanda za a same shi yana yin rafkana wa yatlul hawa yana bibiyan wato wasanni ko wani wani abin da zai zama ya gafalar da shi gafarin lahirarsa ba a da lihtinaki bayan wato ya samu wannan tajriba din al-ihtinaki shine kamalul aqli wa wa wa wa wa, wa tulu tajriba bayan ya riga ya sami wannan tajriba din ubangiji ya bashi ya sallado ya dabaibaice shi da shekaru da ya da samu masa da gogayya amma kuma da haka kuma ya koma kuma yana da magafalalle to wani abu mamaki ne inji shi wa murtahimil fada'ihi wal balaya kuma wato abin mamaki ne ga wanda zai zama kamar wato furzina na wato abubuwan kasaba mutayin shine wato kamar mahbus ko asir akta mutayin shine ayin muqayyad bi shay'in shine kamar wanda wato ya zama ya damai an damai da shi an daure shi da da alfada'ihi alfada'ihi jami na fadiha da wani abin kunya scandal da scandalous abubuwa wani abu da zai jawo mashi kasaba wani bala da balagoyi yuqassiru ijtihadin kuma aka samu yana gajartawa yana wato yin baya baya ya ta kokari lintikaki da zai zama ya kwance kanshi daga wannan daga wannan da baibayi da aka masa to kawai sai ki kuma kai da aka maka da baibayi da abubuwa da yawa shagalat misali ka kokari ka cire kanka daga wannan abubuwan kuma daga baya kawai ka yarda ma kawai ka ci gaba da zurmukawa ciki sai ce abin mamaki ne wannan wa mubiqi nafsihi da kuma abin mamaki ne wanda yake halakar da kansa kasalan wajen kasala baya yin aiki da zai gada masa da lahirarsa wa jahalan ko jahilci wa muriduha da wanda ke gangar da ransa makufatul halaki zuwa ga abubuwa na halakoki masu ban tsoro da za su halakar da shi nan gaba wannan abin mamaki ne ta yaya da me yake yi shine bi tajdidil ma'asimi ta hanyar sabanta laifuka da yake yi kullum yawmin kullum kullum laifin yake yi wato laifin sai ya zama ya zama ya zama rahinu bihi ya zama kamar wato murtahin an an ya daure shi baki daya wa qasdil maharimi binti haki kuma koyaushe yana fuskantar abinda ubangiji ya haramta binti haki ta hanyar je ya keta alfarman ubangijin yana ketawa sai ya alamu tun da dai shekaru da ubangiji ya bashi nazir ya zo masa kuma bai faɗa ku ba sai ya alamu to da sannu zai sani shi ya tabza uhul madaya lokacin da mutuwa za ta zo ta yi mushi ta afka masa a afke wa ya tufu jam'ul bawaki tarin masu kuka da za su suna masa kuka suna wayo wayo wayo wayo mata za su zo su taru su yawa shi wa yaktu wa yakturna kenan haulahu sansaninsa za su zo su zagaye shi su mishi kawaya suna mishi wayo amma kuma wannan wayo nasa ba zai mishi amfani ba saboda me saboda shine ya yayi sakaci bai yi aikin da ubangiji ya ɗaukaka shi da shi ba kaga ko daga wannan baya ubangiji alama na azaba tun daga shi ana yin mamaci azaba da abin da mutane ke mishi wayo wayo da kuma wato jam'ul bawaki masu mishi kuka annawaish suna wayo wayo masa kuka kaga wannan alama ce da cewa bai mutu mutuwan da ya kamata ba sai mu tashi harfin lani na insha Allah to to abin da muka ji Allah ba mu lada abin da muka sanar Allah ya fi mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in لك لا جان قسم من الخير لك لا تنكل بك الشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين بالله رب العالمين الشافعي